ضرب كالأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu muna gode ma Allah tabaraka wataala da ya saki dawowa da mu a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan masallaci wanda yau ma Allah tabaraka wataala ya saki dawowa da mu mu dora inda muka kwana a jiya wanda a jiya mun kwana aya ta takwas a cikin suratul furqan wanda a yau zamu tashi aya ta tara shine fadar Allah madaukin sarki unzur kaifa darabu laka al-amthala fadallu fala yastati'una sabila jiya mun karanto ayar da a waɗannan kafirai mushrikan makka irin izgilin da suke yi da maganganun da suke yi marasa dacewa marasa kyawu wanda suke cewa ai me yasa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in har shi annabi ne sai za a yi kuma a ce gashi annabi ne amma yana zuwa kasuwa wai kuma bayan yana zuwa kasuwa kuma yana cin abinci me yasa ba aiko shi tare da wani mala'ika ba to shine suna cewa aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha ko kuma in haka ne wayanda za su ƙara tabbatarwa da su yadda da shi annabi ne to me yasa ba za a bashi wani taska na arziki ba na wata dukiya wanda zai ci gaba da amfani da ita ba sai yayi wahala zuwa kasuwa wajen nema ba shine Allah ya ce ayi wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan masura wasu waɗannan azalumai waɗannan kafirai suna cewa ai wanda an kawo sihiri wani wani wanda yake amma sihiri hankalin shi ya dan tabu shine kuke biya kawai wal iyaz billah wai cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ubangiji mudauki zai ki cewa to unzul ka duba haka ni ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaifa darabu lakal amsala ta yaya sun kai ta buga maka misalai bil mashhuri da cewa wai kai ai amma sihiri ne wani muhtaji da cewa kai mai bukata ne ila ma yunfiquhu zuwa ga abin da yake ci don saboda haka wa ila malakin yaqumu ma'ahu bil amri sannan kuma da cewa suna neman wani mala'ika wanda zai kasancewa tare da manzo Allah sallama a cikin wannan lamari din na cewa an aiko shi din to kaga dai duka dai waɗannan abin da suke ta magana wato su suna ganin cewa ta ya za a yi a ce wa kamar yadda nan Allah yana mamakin wai me yasa za su faɗi waɗannan maganganun mamakin misali ta za a yi a ce an haɗu wannan saboda su suna tunanin harka su da matan duniya ce kuro suna kallon cewa watan tun da dai manzala salama ba wai ɗaya ne daga cikinsu ba su da an manyan gari a matsayin shi yana maraya talaka kuma tun ita za a yi kuma a ce shi ne zama matsayin annabi amma ba su ba to duka dai shi ne babban da abin da yasa suke ta yin abubuwan da suke yi a cikin to shi ne sai Allah ya cewa fadlan lura ka waɗannan kafirai sun ɓace bi zalika da waɗannan maganganun da suke faɗi na banza anil huda sun bace daga bare shari'a kuma fala tad'una sabila ba za su samu iko na shari'a zuwa ga hanya ta Allah ba saboda ubangiji ba dauki sarki shine wanda yake mai shiriyar da wanda ya so in Allah bai kaddara mutum zai shirya ba to babu yanda za a yi a ce ya shirye din amma idan Allah madauki sarki ya sanya mutum daga cikin wanda a shiryayyu sai ga dashi abu mai sauki inda mutum zai tashi cikin wanda aka kafire din tun daga shi na an sha gani ana ganin cewa za ga wani wanda ba musulmi ba amma sai gashi sai ga zuwa musulunta iyayen shi ba musulmi bane kuma garin su ba na musulunci bane duk gidansu ma ba musulmi gaba ɗaya amma kuma in Allah ya kaddara cewa shi musulmi imani ne mai arziki ne sai kaga Allah ya kaddara mashi ya bashi ya zo ya musulunta to shine Allah yake cewa da waɗannan kafirai sun bace wala yastati'u la sabila ba su da ikon bi hanya kuma mhm tabaraka
tabarakalladhi sha'a ja'ala laka khairan ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا
sai Allah madaukin sarki ya ce to ai duk da irin wannan abu da suke faɗi to tabaraka ubangiji madaukin sarki tabarakal ladhi alkhairai na ubangiji wannan din nan da suke magana to alkhairan shi sun yawaita allazi wannan din nan wanda yake in sha'a in ya so ja'ala laka khairan min zalika sai ya sanya maka he da wannan abin da suke magana din su suna magana cewa in haka ne a aiko mashi a bashi a dukiya ya zauna gashi sai Allah ce Allah su sai ya sanya maka fiye da wannan abu da suke magana din Allah zai kaluhu min al-kanzi wal bustan cewa Allah ya baka wata irin gona babba wanda ba mai irin ta a baka taska na arziki kuma wanda ba mai irin shi to ai Allah su sai ya baka fiye da wannan din in ya ta sai ya baka jannatin sai Allah ya baka aljanna wanda yake tajrimin ta ta al-anhar wanda koramun ilma suna gudana a karkashin ta nan duniya din wai ma'ana in da Allah ya so sai ya dauko aljanna din ya kawo manzo Allah ta nan duniya shi kina bashi su gani amma ubangiji ba haka ya tsara ba saboda haka shine na Allah madauki sarki ke nuna musu cewa to ai duk wannan abubuwan da suke yi din to watan Allah ne ba haka ya tsara din ba amma da ya so to inda ya so da sai ya baka aljanna wannan din nan da ake cewa ƙuramun ni'ima suna gudana a karkashin ta dinnan shine anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina saboda haka wannan a su ne ubangiji wadda ke magana kamar yadda imam mujahid ya ce dama abin da ake nufi wai a nan duniya ake nufi inda Allah ya ga dama da sai ya sanya maka wannan din duk da yake yana cewa shi imamu jahil cewa su laraba qurayshawa watan suna ambasun duk wani gida wanda za a yi a gina shi kamar da da abun nan ne tunda kaga ne ya ce waje Allah ka kusura ya sanya maka manyan manyan gidaje na alfarma na jin dadi to shine wai duk wani gida wanda za a ginawa da dutse to suna ce mashi kasra la'alla gidan babba ne ko ko karami ne duka dai suna ce mishi kasuru to shine nan sai suna cewa ya Allah ka kusura Allah ya sanya maka wani irin gida na dutsi wanda yake mai watan mai daraja mai tsada watan gida wanda yake na alfarma saboda suna kallon ta za a ci shi matsayin yana annabi amma kuma yana talaka bai da gida mai kyau wanda yake na kowa to wannan shi yasa za ka ganin a ana samun kuskure wani lokaci ga wasu kuma irin wannan yana iya jawo ya sa wanda ma ba musulmi ba sai ya wani sanin na daban shi ne sai mutane suna ganin kamar waɗanda ashewa gabanni na addini me yasa za ka ji wani babba sai ka ji gashi ana faɗi na cikin addini babban malami ne sosai da gaske amma kila ka zo ka samu gidan shi misali sai ka ga bai da gida mai tsada na miloya misali to wannan ba wai shine ma'auni ba domin in misali wanda an musulmi ya zama shine zai rika kallo wannan abu hanyar da matsayin aibi to shi kafiri ne ce ya kenan shi da ba musulmi ba su gaba ɗaya saboda haka kaga babban abin da ake bukata wato ya zama dai in malamin ne to ya zama dai an samu tsayawa wajen aiki a cikin addinin musulunci shine wajen tsayawa karantarwa da sauran abubuwa wannan ya rage ne in abubuwa duk abin da ya samu na dama sai a yi to nan su kafin sai suna ganin cewa ta ya zai a ce wai ba ya da gida mai tsada amma kuma shi annabi ne shiya to shine suke magana cewa awaji Allah kusura din to na
بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا
a wannan ayat da muka riga muka wuce ke shine cewa tabarakallazi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika to kamar yanda ibn abi shayba ya fitar da hadisi a cikin al-musannaf din shi da kuma na ibn jaririn da ibn abi hatim cewa wato an zo an ka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine ubangiji madaki zake Allah madaki zake yake ce manzo Allah to in ka so za mu baka dukkan taskoki na arziki gaba ɗaya na cikin ƙasa sannan kuma duk wai ma'ana shine in Allah ya ba manzo Allah zabi ne in yana so za a bashi duk abin da ya kaso na arziki ko menene kuma abin da za a bashi din ba cikin rabo ne na lahira za a iya zuwa ɗan mashi na duniya ba a ko alama don haka wangan na daban dai ne kurum in yana so a mashi haka nan in don haka ga duk yanda yake so haka za a mashi wannan sai manzo sannan sai ubangiji kuma ya ba manzo Allah zabe shi in kuma ka haison kuma a tara maka su gaba ɗaya sai sai can lahira ɗin kuma to shikenan zai da ka zaba da shikenan sai manzo Allah sallama sai ya zabe cewa a'a ai ya he bukatar zuwa tara su can lahira ɗin ba nan duniya ka bukatar ganin su ba saboda shi duniya bai dauke ta wurin zama ba daga shi yasa ga an bashi zabi in yana da bukatar a bashi ga kuɗi ga mulki ga kuma annabci din duka a bashi abin da ba a taɓa ba kowa cikin duniya ba na arziki ba haka Allah ba manzo Allah zabi amma ina sai nuna cewa shi ko alama da haka ga shi abinda ya bukata yana son watan ya zama talaka yau ya jinwa gobe bai samu abin da ya ci ba ya ladabi ya yi tawazu zuwa ga Allah gobe kuma ya samu abin da ya ci shikenan haka ya zaba shi zaka gane shi manzo Allah gashi yana tare da sahabbai wanda suke mawadata masu arziki amma baya iya roƙon su bai roƙon su ya ce yana so su bashi wani abu su taimaka mashi ko alama saboda yana ganin cewa to in ya zo sai ya yi roƙo ya roƙe su ya ce su bashi abu to ai a kaga kenan ina maganan ga kuma wata ayacin tana bada sifar mu'minai na cewa za ka gansu ya hasaba humul jahilu a gani ya amina ta'affufi saboda kame wasu irin waɗannan mu'minan har wanda bai sani ba iya gan sai azama wadata ne suwa saboda amma kuma suna cikin matsala din amma dai saboda kame ba da ba su cika zuwa suna bara ba ba za ka gane komai ba to Allah yana ba irin waɗannan mu'minan yabo ya saukar da ayatul qur'ani haka ga misali to kaga manzo Allah ta yaza shi kuma a ce shi kuma shi da zo ma yana roƙon wani ko alama sai dai in wani abu ya kama dai yana iya nemi a bashi ranci ko kuma jingina don ana cewa ma har lokacin da manzo Allah sallama ya wafati a lokacin bargon shi yana hannun wani bai hude matsayin jingina wai bai da abinci gida ne ba bai da abinci yadda sai da ba da bargon jingina an ka bashi abinci ba ba wanda ya sani sai ba daga bayani sannan bayan so manzo sannan an ka tai an ka bi an ka so bargon ka duba ka gani irin wannan kenan to wannan a shi yasa malamai da su yi magana da yawa akan akan wannan aya din kamar yadda daga ciki maulana shi ibrahim iyas radiyallahu anhu ya yi magana shi ma a cikin fidiyar tafsir cewa nan da allah yake cewa in allah ya so zai sanya maka jannatin ta jirimin ta tal anhawar din nan ya ce to shi ne ce a nan duniya inda allah ya so sai ya baka ita aljannan nan duniya din saboda haka kamar yadda ubangiji madaukin sarki zai baka ita a lahira shi ne yake cewa yake cewa lau sha'a la'a tsakal jannata da allah so da baka jannatin fi duniya tun a nan duniya kama sai ya tsika fil akhirati kamar yanda zai baka ita shan lahira don haka nan na duniya ma sai ya baka din yace kana rasulu sallallahu alaihi wasallama yawman wata rana manzo Allah sallama ya kasance min al ayyami daga cikin kwanuka ja'ian lokaci yana jin yunwa sosai hatta shadda hajaran ala batnihi wanda har sai da ya kai saboda yunwa da yake ji ba abincin da zai ci sai da ya daura duci ga cikin nashi da ya dan ji nauyi ga ciki subhanallah a lokacin ne a sarar aishatu tabki sai da aisha sai ta zo ta kalli cikin manzo da ta ga halin da yake ciki yana jin yunwa sosai sai tana kuka wata musahu batnahu tana wata musahu batnahu sharif tana shafa cikin nan nashi mai daraja din tana cewa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasa ba za ka cewa Allah ya ya baka abinci ka ci ba kace na san da da ka ce Allah ya baka baka zai yi mana Allahu akbar to shine a lokacin take wannan to shine sai manzo Allah yake ce mata na ai ita duniya din nan bata dace da Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam yake ce mata ya ce haka nan iyalan gidan shi ba ba duniya ta dace da su ba ko alama ya ce kuma tsaki je ya ce wallahi inda zan ce ma ubangiji ina sun wani dutse na ce dutsen tihama inda zan ce duk ya zama zinari gare ni gaba daya ya ce da duk ya zama take zai zama zinari gare ni ya ce amma dai na zaɓe ina so in zama talaka wani lokaci in ji yinwa li a tadarra lillahi tabaraka wa ta'ala in dawo in yi tadarru zuwa ga Allah in ci gaba da bauta ma Allah cikin ladabi sannan wani lokaci kuma in koshi in samu karfi kuma in tashi in yi ibada in gode ma Allah madaukakin sarki za ka ni haka ne zaba Allahu akbar to wannan shine sai yake ce mata yake Aisha yace ai watan min ulul azmi min ar-rusul sabaru yace to ai daga cikin su ulul azmi din nan manzannin da aka yi magana yace to ai manya manyan nan aka ga annabi Ibrahima annabi Musa annabi Isa suna cewa kuma da annabi Nuhu shi ma yana ciki to shine yake cewa waɗannan manzannin ai dukkan su ma sabaru sun yi hakuri alama huwa ashaddu min hadha sun yi hakuri bisa ga abin da ya mafi gaban tsanani bisa gani halin da nake ciki yake ce mata to ai shi nuhu alaihi salamu shi annabi nuhu alaihi salatu wassalam makasa fi qaumihi alf sanatin illa 50 aman ya shekara 950 yana yin wa'azi kullu yawmin yad'uhum ila Allah kullun yana kiran su cewa su su imani amma su ko yadribunahu kullun suna bugun shi hatta yazunnu annahu mat hasu sun tsammani cewa ya mutu wai aku zuna hu za su ɗauke shi wai da hu khalid bai su can wajen gari su jifar da shiya za su yi tunanin ya mutu saboda bugun da sun kama shi amma sai dai in dare ya sanyi ya fito sanyin dare ya dan zo din nan sanin sai ya farfado sai ya tashi kuma kuma gobe bai sake kuma da haka nan har shekar 150 yana wazi din kaga wani yana ganin an kace ko wata guda ya haka nan kila an bashi aiki ko to kaga shi shekara 950 kuma karshe ƙarshe kuma sai ya samu mutane kuma 'yan kaɗan duka duka wasu malamai sun ce ba su wuce mutum 80 wanda suka yi imani ba ciki wadda shekarar ga 950 ne kaga duk shekara ba ya samu mutum guda ke mai imani to ka duba gani to wannan to ka gani shekara 900 to shi ne to amma ga shi mutum 80 kawai ya samu inji wasu malamai to shine sai yake cewa to ai kaga ga annabi nuhu ya hakuri bisa ga irin wannan musiba saboda haka shi wannan ba wani abu ne gare shi ma ai wannan shine yake cewa da haka yana kiran zuwa ga Allah kuma suna bugun shi suna mashi irin wannan amma kuma ya dawo kuma ba zai fasa din ba summa kazalika wa sabara ala hadha kuma ya hakuri bisa ga haka nan din sannan wa ibrahima haka na shi ma annabi ibrahima alayhi salatu wassalam cewa shi annabi nuhu wannan abu ya faru gare shi wannan magana ta zo a cikin littafin da ake cewa qisasul anbiya'i a to sannan sai ya ce banda wannan kuma akwai annabi ibrahima shi ma wanda namaruzu shi kuma shi ya kura wuta saboda su ko annabi ibrahima abinda kafiran shi sun kai sun ka haɗin gwiwa ne gaba ɗaya saboda sun ga cewa kullum annabi ibrahim yana ta magana akan cewa waɗannan gumaka da suke bauta ma ba su yadda su bauta ma ba Allah ya kamata su suna bauta ma ba waɗannan gumaka ba su ko sai suna ganin ba su yadda ba har sun kai shawara ƙarshe sun ka ci kai abinda ya kamata dai ya kamata su taru su kone shi annabi ibrahim duk su huta gaba ɗaya mana domin ka san duk ya taimaka abubuwa da dama irin wannan a wajen gumakan nasu ta inda har lokacin da suka zo suka neme cewa ya zo su je wajen irin ibada suke yi tasu ta wani idi da gare su haka har yi nuna cewa a shi bai zai ji ba bai da lafiya ƙarshe bayan sun tafi kuma dai ya zo ya sassare magumakan nasu gaba ɗaya wanda har ya zo bayan ya sassare sai ya ɗauko gatan ya rataya shi zuwa ga wanda babban nasu duka ko da sun ka dawo sai kuma gida kwance ne ko da sun ka dawo sun ka isko duk an sare gumakan nasu sai guda ɗaya an karaga shine sun ka husata suna ta magana cewa to yanzu masu wanga aiki wai mana wannan aiki ga allola to shine sai sun kai tana sun kace amma inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahima amma sai dai akwai wani saurayi mun ji shi yana yana aibata kuma kan gana mu ana ibrahima din nan wai annabi ibrahim kina suke nufi alayhi salam to shine sai suka zo da shi sun ka zo da shi suka ce ba kai ne ka aika kan mun wannan aiki ga ga allula sai ce a bal fa'alahu kabiruhum hada zaka yace a babban su dai ne ya aikata shi zaka amma fasaluhu in kanu da ku tambaye su ku ji dai in suna magana wani ne musu ga yake to kaga nan wajen wata wani wata magana ce na wani shi ma dan a nuna musu ya nuna musu kasawa allolan nasu tunda duk Allah da ko magana bai ya kaga ya kaga jiya kenan ko to an ce a tambaye shi yana magana ya bayani mana to gashi Allah ma an ka taba shi ma bai iya bayanin ga abin da ga wanda mai illa din to mi umfani ga Allah kaga bai da wani umfani kenan to shi yasa ce don haka su tambaye shi mana to wai kuma sai sun ga dawo kuma abun kunya fadan kunya sun zuna ta to amma kuma ai kai ma ka san ba su magana zaka ce mu tambaye su to kaga aikin banza kenan to me yasa ake bauta masa inda kuma magana ba su yi amma da suke cewa haka amma kada a ga cewa wai kamar Annabi Ibrahim ya faɗi abin da ba gaskiya ba a'a abin da ya faɗi daidai ne dan ya ce babban su ne ya aikata kuma alhali shi ne yayi ko to wai ma'ana babban kuma ka shi Annabi Ibrahim da shi da kuma kuma ababba to babban su kenan ya yanzu kenan ko to saboda haka kaga kenan yanzu babban su da su kenan to haka sun kai karshe da duk abubuwan da sun ka dabice musu dai duk Annabi Ibrahim tun hujjoji da komai ya kule su karshe da sun ka ce kai har da uhu wasu ruwa a kone shi gaba ɗaya don a taimaki waɗanda allola ne gane shi daga suka yi wannan haɗin gwiwa suka yi ɗauki dogon lokaci suna tala abin wuta ana cewa kowa hidima yake bawa a ciki yadda kasan za a yi wani aiki na Allah na masallaci kuna wani abuwan kowa na kawo nashi har tsofaffi masu kaɗi da za ta yi kaɗi na zare ɗin nan sai ta bayar ta sai ga kuɗi na ita ma a haɗa da sai ita na zaƙo da annabi ibrahim haka sun kai ta yi ƙarshe suka yi duk abubuwan da za su yi suka tara har suka hada waɗannan itatuwa aka zo aka hura wannan wuta an ka jefa annabi Ibrahim ciki din amma ƙarshe Allah ya tsare shi bai kone din ba har shi na murzu yana kallon annabi Ibrahim gashi yana gani amma bai mai koyi ba sai ƙarshe dai ya ga wuta ta gan balbal ne amma bai ga annabi Ibrahim can zannan shi har ma sai ya hange shi yana tare da shi da wani suna hira to shine sai na murzu yake kira annabi Ibrahim da yake ce mashi wai halin bai jin zahin wuce ce mai shi bai jin zahin ta yace mai to yana isa kuwa yana isa kuwa ta su dama ko can gini ne sun kai zagaye hakan ga saboda in ba a gini ba an yi ɗauki kusan wata guda ana tara abin wuta a za a tara su musu da jiwa rejiya za su yi duk gari dai gaba ɗaya taro misali a ce za a yi wata guda ana tara abin wuta duk mutanen gari mata da maza aika ga ba ƙanana ba ne to shi ne ya sauko sai ke ce mashi amma na gane ka can tare da kai da wani ce mala'ika inda wani suke tare da shi ya ka hira da shi ya to shi ne yake mamaki sai shi na murza sai ga abin ya ba sha'awa abin ya burge shi ya ce amma ku wannan ubangiji naka sai na yanka dabbobi wai saboda jinjina ga ubangiji walakin sarki don haka Allah ya burge shi ma'ana saboda ya ga cewa annabi Ibrahim ya zo ya tsare cewa dole sai an bauta ma Allah kuma gashi Allah ya tada shi kunya saboda me sun yi niyyar maki shiga shi amma Allah ya tsare shi to saboda haka amma annabi Ibrahim ya ce mai ai ko ka yanka tunda baka da imani Allah ba ya so yace shi dai koda ba a karba da sai yayi saboda shi dai Allah ya burge shi tunda ya ga tsare annabi Ibrahim saboda ya rike wannan to wannan shine nan shi yake magana cewa a kaga annabi Ibrahim an mai irin waɗannan suna da yawa irin waɗannan amma kuma sai ga shi Allah ya tsare shi kuma yayi hakuri akan haka to saboda haka ni ma zan yi hakuri akan wannan din sannan shi ma haka na annabi Musa yayi hakuri bisa ga cutar da Fir'auna yake mashi har Allah ya bada dama zuwa wani lokaci wanda aka je aka hita banu Isra'ila sun ga fita har zuwa lokacin da Allah ya halakar da Fir'auna din gaba a cikin rudu an nutsa da su duka mun sha karanta shi wannan wuri daban-daban sannan haka na annabi Isa shi ma ya hakuri bisa ga cutar da Yahudawa suke mashi sun yi mai abubuwa marasa kyau shi ba masu yawan gaske ƙarshe dai Allah ya ɗauki shi zuwa sama to yace saboda haka ni kuma ba ni son a ce na zo ai ina ƙasa ga darajar waɗannan ne tun da gasu da amma sun yi haƙuri to ni kuma sai in kasa haƙuri ni kuma saboda haka manzo Allah sallama yake nuna don haka zai haƙuri to wannan shine dai duka wannan maganganun da shi ya kawo dama duka sun shigo ne a cikin hadisi daban-daban akwai daga ciki kamar hadisin da ya zo a littafin takhriju ahadithul ihya na al-hafiz al-iraqi wanda yake wanda ya rushe shi daga masru'i daga sai da Aisha radiyallahu anha cewa manzo Allah sallama watan yazo yana jin yunwa sai take ce mashi cewa ya rasulullah ya kamata ka nemi ubangiji ya baka abincin da ka roki Allah zai baka muna to amma shi ne sai yake ce mata ko alama ai yace na rantsi da ubangiji wanda yake rayuwa ta take gare shi to hakika inda zan nemi watan a dukkan duwatsunan duniya gaba daya inda zan nemi cewa in nemi cewa su zama duk zinare gare ni yace to da ubangiji duk ya ma haka ne saboda haka amma dai ni na zaɓe in jiyan yau kuma gobe in ƙushi da haka talaucin duniya to shi wannan ba wani abu ne gare shi ba shi manzala bai ɗauke shi komi ba eh ya ce saboda haka a bakin cikin kuma duniya shi kuma ba komi ne gare shi ba da haka yake ce mata ke aisha ai ta duniya nan ko Allah ba ta dace ga manzo Allah ba ta dace ga iyalan gidan shi ba ba ɗan duniya bane su da ba ita ce gaban su kurum Allah shine gaban su kawai to shine yake cewa don haka dukkanin manzanni da an ka aiko ulul azmi dinnan dukkan sun yi hakuri akan wannan wannan hadisi dai shi haka ya zuwa cikin wani tafi din na takhriru ahadisul ihya sannan har yanzu haka shi ma Imam Suyuti a cikin al-Jami'u Sagir shi ba daga ta wajen watan Abu Abdurrahman Sulami to wannan dai shine abinda malami suke magana kenan sannan har yanzu an ruwaita har yanzu daga Abu Umamata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji wadakin sarki ya bijiro mani da watan cewa zai mai mani da batha'u makka duk ta zama zinare gaba daya to shine sai ce ya ubangiji ya aiko alama ba shi nake bukata ba kaga na dai bukatar cewa yau in ci kuma gobe in ji yunwa din to saboda haka nan dai a takeice dai misali manzo Allah sallama wannan kamar yadda Imam Tirmidhi ya ruwaita kenan sannan da Imam Ahmad a cikin al-Muslim nashi to kaga nan dai a takeice dai abun lura shine watan nan manzo Allah Allah ya bashi wannan amma kuma duk da haka nan sai zo shi ba shine gaba shi ba yau ana jin ba wai adibi irin wannan dutsi babba ba ina ganin koda koda dutse ne wanda kai koda kamar bai wuce girman buta ba buta ga ta Allah dai a ce ya zama zinari gare ka ai mutum ya riga gama zama kuɗi tunda zinari ko wanda zai matsayi aljihu ne ai kaga dukiya ce mai yawa kai ko da hannunka ne dukiya ce mai yawa to ka gani to balle dutse babba kamar yanzu misali sai mace kamar irin duwatsu nan ko dutse mai tama ko irin dutse dutse mai lamba misali a ce ɗaya daga cikin su ya zama zinari gare ka kaga mutum shi ka ne ya san dukiya ta duniya in dai wannan to ya san da kwata-kwata magana talauci har abada inda ba konewa Allah ya kawo dukiyar ta yi gaba ɗaya ba to kaga haka manzo Allah aka yi amma ina shi zaka ji Imam Al-Bukhari radiyallahu anhu yake cewa wala wajatu jibalu shumma min zahabin an nafsihi fa alaha ayyama shammi da haka sai ya zama watan su duwatsuna manya manyan duwatsuna sun nemi cewa za su zama zinari ga manzo Allah amma manzo Allah dauki musu kai bazar su kuma bai zama su din ba to wannan dai a takeice watan shine abinda su waɗannan sun ka nema kuma manzo Allah sallama shi kuma yanzu ne ba shine gaban shi ba da aka iya kawo abin da ake bukata da ba kuma ana so mutum ya koyi da maza Allah ne ta wannan ne domin dama ko san shi duk abun shi da ba duk karantarwa ne babu wani abu wanda maza Allah ke wanda ba na karantarwa ba wai ma'ana kowane ne kai la Allah kai shugaba ne a cikin addini to dan kaji haka nan din to ga kuma ga maza Allah ne wanda ya kowa da kowa ga yayin da shiga in kuma kai talaka kai ba malami bane kai ko kuma kai talaka ne kai ko kuma kai sarki ne ko dai wani irin hali kake da kai shiga ciki to misali ka tona to maza Allah ga abin da ya shi ma ya shiga wannan yanayin ba wani abun aibi bane ko wani abu ne ko alama abu ne wanda yake mafi yawanci da mutane Allah ka suke za ka su ko mafi yawancin da ma babban larura su dai in bukata ta so dai kawai a dai samu abin da an kai bukata da an yi shi kawai shikenan su bukata su hata biya sai ga ba su za ka ga wanda mutane na bayan Allah din ba su iya bata lokaci su ta roƙon Allah ba ni kuɗi Allah ba ni kuɗi ko alama yana da wahala ka sami irin wannan waye zauna ta roƙon Allah ba ni kuɗi amma kai ba maki kila ka zo kana roƙon ai ta maka addu'a Allah ba kuɗin kuma ya maka amma shi ya bata lokaci ne ba zai yi ba gaskiya saboda ba shi ne ga wasu irin waɗannan bayan Allah ne to da haka wannan haka manzo Allah yake yau inda zai ce ma Allah duk abin da ya ce ma Allah yana so take Allah zai bashi kuma cikin sahabbai yana da mawadata amma bai irin roƙo sai ce ku taimaka min da naira kaza in dai ba watan abu ne wanda zai kama haka shi ya zama dole ba sai in ya kama lokaci na hidima don ayi wani abu to wannan kan za a dace to kowa zai kawo tashi gudunmuwa amma dai shi don bukatar sai dai in mutum shine ya ga ya kamata bari in kawo manzo Allah kaza to amma kuma suna wannan kokarin kuma sosai da gaske suna kawowa ana iya kawo manzo Allah zinare mai yawan gaske sai dai kuma tunda a inda yake din kuma ana tare da talakawa masu yawa kuma saboda haka na wannan shi ma duka zai rarraba musu da shiya sai dai bakin dan gurgurda abin da za a bukata ne kuma za a shiga da shi cikin gida din amma suna kokari sosai da gaske ta wajen bawa din da harkar abinci kawo cikin gida da komai duk suna kawo din wannan abin da yake kamata kenan ana son ya zama mutum ya samu irin wannan wadata ta zuci din wai yana cewa akwai wani malami ne wasu ya ka samu wata matsala sai an ka samu wani rago ya mutu musai an ka jefar da shi ya cikin gari ba yana ganin shi kuma shi labari sai sa an gaji an ka ɗauko shi an kawo gida da shi shi malamin ma sai so sa an ka gyara shi kawai to shi kenan an ka canye nan gidan nashi to nan yayin da an ka zo abubuwa sun kai nauyi labari ya game gari ka san dama musamman wanda yake babba cikin irin haka nan din in wani abu alheri ne yana da wahala ba kowa ne zai ji ba amma in wani abu ne wanda haka ganin kamar mashi wanda ba daidai ba ne shi ke na ba ya zo abin tsogobi cikin gari kowa labari ya kai wai malam wani ya ci musa gida ne malam wani wai musa yanka ci gidan shi to kuma gashi yana ɗalibai almajai masu karatu wajen shi su ma sai suna damuwa malamin su ana cewa ce musa ya kaga akwai damuwa ko kaga malamin ku dai a ci ya yi wani abu irin wannan ne kaga dole dole su damu an ka dawo sun ka zo an zo makaranta wajen karatu suke tambaya to wai akal maka lawa gashi labari cikin gari ana ta labari wai cewa kaci musai kaci musai wai abubuwan da haka na suke wai gaskiya ne ko sai ce eh lalle haka ne sai sun ka ce asha sai ya ce haba kuku ai kuwa da ai ma asha muna yace yace ni matsayin ina tare da ku dumora ta ne kuwa yau yau gidana kwana biyu ban da ba abin da za a ci cikin gidana kwana biyu kuma ba yanda abin da kuma ga duk ina tare da ku babu wani wanda ya dauko wani abinci gashi ga wani abin da taimako ciki to sun ce to aka maka la'ida ai magana ce yanzu ina sarku amma sai na roƙi ku sannan za ku yi mani to ni amfanin ta kina ba ta da wata fa'ida tunda har sai na roƙa sannan to kaga dai misali nan abun lura dai misali shine kaga yayi hakuri misali ko to irin wannan din shi yake bukata musamman ina haka nan din eh shi yake bukata din to haka haka shi manzo Allah yake tare da sahabbai amma wata rana ana cewa akwai sai da sayyidina Usmanu radiyallahu anhu ya shigo cikin gidan manzo Allah na shigowa sai isko yanayin ga alama dai akwai damuwa ma'ana akwai al'ad akwai lalura cikin gidan misali ta yunwa ko rashin abinci haka a lokacin yana tambaya mi ka faruwa su suka ce mai ai na yanzu kwanan su kaza ba a ci ba wani abu wanda za a ci shine yake cewa subhanallah ya ce to ai su musani ai da an sanar da su da mamoda ci ne kuma yana daga cikin sabbin mawadata dan take je kwaso kayayyaki na abinci tunda daga gari ne da bino mai ne komai yazo ya kawo shi a kawo to shine amma zalla na shigowa ya san da bai ba komai gida ba yana shigowa ma sai isko ga kuma abubuwa na abinci sun an kawo masu yawa hakan ga to shine ya kawo maki ya kanga yake tambaya me ka faru an kace ai sai Usman ya kawo shine sai yake cewa kai ma darra Usman ma fa'ala ba'da hadal yau zaka lalle duk abin da sai na Usman zai aikata wa ku ba zai cutar da shi hana shi shiga aljanna ba don haka ko bi zai iya shiga aljanna ne kaga kaga sai Usman kin haka suke su irin su Abdurrahman bin Auf da sauransu to suna wannan kokarin kokarin gaskiya za a iya zuwa ana iya yanzu misali ana iya kama manzo Allah dukiyar da za ta kusa miliyan guda ha suna wannan kokarin sosai ana kawo ne amma saboda jama'a da ake tare da su da yawa tun da ɗan ruwan mutane da sahabban nan ba ƙanana ba ne to kaga ciki kuma akwai waɗanda talakawa ne ba su da komi to kaga wannan dukiyar kuma za a kawata manzala kuma duk kwashe gidan shi da ita ba to da haka shi yasa sai ya zama tun da wasu gaba ɗaya suke koma wasu ba su ma da aure misali wasu daga ciki ba su yi aure ba a lokacin a nan masallaci ba su da aiki sai ibada ne kawai ba su da inda za su je su ci abinci sai an taimaka musu to shi yasa sai ya zama saboda wannan ɗawainiya ɗin ta jama'a ɗin to sai ya zama komai da ne da ta ba tsayawa ya kai ba to shi za ka ganin cewa duk inda irin haka ta kama irin wannan gidaje da za ka isko in za a tara ba ɗawainiyar da aka yi sai ka ga cewa kai ashe ashe kai ba komi ka kai ba shi kenan kai kuma da kana ganin kamar gidanka kamar wata hidima ka kai to yanda za a ɗauko wasu ɗawainiyar da haka za ka gani irin wannan mayan warin suna za ka ga cewa ashe ba wani abu kai ba komi ne kai to wannan dai shine ake ganin cewa a to shine nan sai manzo Allah sallama dai ubangiji ya tabbatar mashi cewa to shi wato duk abin da yake sai ba shi amma ya nuna cewa ko alama tunda an ce aka mai aljanna duniyar ka aljanna ga ta a ɗauko ta gaje take a kama zala ita nan ya ta amma da yake Allah bai so haka nan din ba zaka shi sa bai din ba kuma zaka ji ubangiji madauki sarki yana nuna cewa kutan sauran bayi gaba ɗaya an yi mutane inna Allah ashtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannata wai su mu ne Allah ya sai dukiyarsu da rayuwarsu duk Allah ya sani ta gaba daya zai biya su amma aljanna zai ba su ta malamai sun kashe su in in Allah ya sai to me yasa ba a biya su ba ko ko ya zama bashi ne kenan ci nake to kaga kuma Allah ya ba rawa bai ce bashi ko to shine sai malamai suke cewa da kawai ma'ana abin da yasa Allah bai kawo ta nan duniyar ba saboda ita nan duniya din watan babu ba inda za a ji aljanna din don haka duniyar ba ta dauka aljanna magana ne ko kadan don haka shi yasa ba kawo ta din ba to nan dai ubangiji baraki zaki yana nuna cewa dai to shine a تبارك الذي تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا kuma kamar yadda muka faɗa cewa dukan su sahabbai din watan duk sanda za a kawo manzo Allah wata dukiya mai yawa to zaka ga manzo Allah sallama duk zai rarraba da ita ne ana cewa ba shi manzo Allah saboda gudun duniya da gare shi bai ma iya kwana in akwai sauran wasu kudi a cikin a tare da shi bai iya kwana in ba ya samu ya rabar da su din ba hankali ya kwanta ba to bai samu natsuwa shi ko kadan ko miliyan nawa ne take zai raba da su ne to wannan ha shi ne nake cewa to in ku haka ne kuma ga wata sunna ita ma mai karfi ko ko ku ahlus sunna ba ya kamata ita ma ne ta tarshin kwana da kuɗi tunda manzo Allah bai kwana da kuɗi amma yanzu kaga sai dai mutum ya riki sunna sunna ga baki kuma amma sai ya rika zabe zabe dai kullum ya ko kamata ya mutum ya zo shi ma yanzu ya duk ɗan abin da ya samu shi ma ya rika rarrabawa dai ko ba sai ya aje ba kai shi ma in bai kuɗi ya zama bai kwana amma kaga yanzu sai dai suna yanzu in mutum bai da kudin ba bai da kwana ko kaga yan bai da kudin bai da kwana to shi manzo Allah in yana da su ne ga su ne bai bace to kaga ni to shi ne to sai ya gaba su sai in ya rabar da su sannan hankali ya kwanta to kaga ya kamata ai kokari ahlus sunna a kama wannan sunna kare da gaske duk inda aka samu a ba ajiwa gida din balle ma akai banki ana ajiwa to kaga ne sai a ranar zake rabar kamar yadda manzo Allah yake yi kaga yanzu karshe suna yanzu dai zaka mutum to in abinda in bai da kuɗi ne to shine nan ma bai ya kwana din to kaga ni to wannan hali kenan da manzo Allah sallama ana cewa shi yasa saboda irin wannan kyaututun da yake yi an taba zuwa wani mutum yazo mutumin kauye da yazo yana zuwa sai isko raqumma ga sunan Birjit kululu suna ta kiwo abin da ya ba shawa ya tsaya na ta kallo shi kuma ina abin ganin mutum ya ga abin da bai da shi ya yana ta kallo ka sauri in ba ka da abu kana ga zuwa sai ka zama kamar wawawa sai kai kama wawanci wurin ko to tsaya na ta kallon sai manzo Allah ce mai a ko ko so kaka yi sai ce i daga sai manzo Allah ce to kora an baka shi ko aka ce kora an ba sai yake tunanin kai yadda yayi amma dai bare dan gwada gari amma shi gane ka kamar dai ba a ce aka mashi wasa ce aka mashi da gane abu haka ga dukiya mai yawa a ce ka kora an baka shikenan sai dan fara gwada ya kora ya tafi yaje yana jira yaje an ce kai ka dawo mana ya aza ko wasa ce aka mashi ya ji da shiru an kai ta tahiya shi ke nan ya bi haya sai gida bai ji an ce mai dawo kamar kada su ba to shi ne kuma yana ta santi yana cewa kai aiko shi yau ya gano wani mutum wanda yana kyauta har bai ma tsoron talauci wani mutum ne wai wala yana kyautar da bai tsoron talauci maza Allah kenan sallallahu alaihi wasallam saboda ya ga cewa inda yana tsoron talauci da wanda aka bai sun yi oba da yawa sun yawa bai ba da ita wannan bai yawa haka da sai da bai kadan to to ka gani to an ce aba mutum ai kaga abu yayi yayi yawa to ana cewa haka na sayyidina Abbas shi ma aka bashi zinari maza Allah tsaba zinari maza Allah ya bashi tsakarin su an ka bashi ya ɗebe abin da zai yi ba ƙarshe haika sa azawa sai da ce a rika bai aza sai maza Allah ce a ka dai ɗebe wanda kaka yi azawa wani zinari yana jan ko naira dubu dubu an ka baka wanda kaka yi azawa da kyat ina ganin rayuwar ka dai haka ƙari ta ina ganin sun ishi mutum dai a ce da kuɗin da ka yi bakin duk ƙarfin mutum zai iya azasu ya da kisa na ya azasu naira dubu dubu na kudin mu misali ba kananan kudi bane to balle zinari balle zinari a ce gashi wai wanda wai haka har ya kasa azawa ba sai da na abbasu radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallama to wannan kaga manzo Allah kenan to haka ya tsada yake na shi da kanga duniyar shi ba shine komai ba komai wace wajen shi ba haka shi yasa kwata kwata ba shine ga manzo Allah ba wani lokaci manzo Allah ya ta sai ya fita hitar da za a ce kaga gashi bai yi wata hita bai tsada ba kuma wani lokaci ya tashi zai yi hita wanda yake mai tsada wanda in sayan abun da ya hito din za a yi kuma to kuma sai an tara dukiya mai yawa don haka gashe sa haka yake maza Allah wani lokaci a hito din in ka ga hita za a ga cewa dai a matsayin shi misali kamar dai ai wannan hita ta mai kaɗan saboda wanda an ka saka ba wani abu ne mai tsada ba misali kuma yanka tashi din ai kuma hita wani mai tsada da irin wannan duk ya kamata irin wannan dama wannan duk maza Allah dai ka gani abin kallo shine watan kai in talaka ne kai ka san talauci ba aibi bane ne kuma ba don Allah bai son ka bane baka cikin talauci ba kawai haka ne Allah ya kaso haka abin da ya kaso to kai sai kai hakuri haka nan karshe zaka isko sakamakon abin da Allah ya maka alheri ne kuma gashi manzo Allah sai ka ga cewa shi manzo Allah ya shiga cikin wannan talauci ba an ce wata ma guda wannan ne sai manzo Allah ai wata guda ba a kunna wuta wani abinci gidan shi ba wai ba abin da za a kunna wadin wanda za a dafa da wuta din da wuce dai sauran abin da za a ci wanda irin ko da bino haka kai da ruwa shikenan da ko wani abu da wanda ba su yanda ba kaga da irin da bino da a ce dai ka dan samu kosaci guda da shi ya akwai lalura ko to ka gani to to wannan sai ya zama saboda wai sai ai wata guda su kutum ba a kunna wuta ba na dafa abinci ba amma duk wannan duk manzo Allah bai ramu da shi ba bai dauke shi matsayin na ƙasa gare shi ba to da kaga in babban bawa Allah ne kai mai ibada ne mai mutumin kirki ne don ka shiga zuciya wannan ba wata ba wani abu ne sai ka tuna a to ai manzo Allah shi ma ya shiga wannan sai mi kuma kasancewa shi talauci ba wai aibi bane inda aibi ne baya da ya babban annabin da duk cikin annabawa shine mafi girma kuma shi yafi so so a cikin dukkanin halitta shi gaba daya amma kuma ya bashi da talauci bai yiwa sannan da sauran annabawa tun da aka yi su annabi Isa da sauransu duk su ma cikin talauci suke to kaga yin haka ne Allah bai zai basu ba har kasan mafi yawanci duk al'ummomin zaka isko mabiyan su talakawa ne dama cewa ma suka yi wai in in suna so a imani a kodo nan talakawan sannan kasan mutane annabi nuhu ma haka suka ce mashi anu'minu laka wattaba wattaba akal arzaluna yanzu sai mu zo mu yi imani da kai kuma ga duk talakawa ne ka biyar ka haka suka ce ma annabi nuhu shi kuma za Allah ce mai sun kai su ka haba manzo Allah kai wannan ganin da ka zo ka tara duk waɗanda talakawa masu warin da waɗanda suka je ka kuma mu da amanya mu zo mu imani ina da haka in kana su mu imani sai dai ka kore su wai kaji wai talakawa ne to mafi yawanci za ka isko aiki na Allah za ga mafi yawanci wanda talakawa sun hiyin gaba ga wajen shi gaskiya mafi yawa tun da baka ga wani babba wanda aka ci wajen shi gane kai ma yana da abun yayi saboda haka ya ɓata lokaci ina haka na din to wannan dai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duka dai karantarwa ne wanda yake nuna cewa kuma in ya tashi din kuma sai ayi hita din kuma ta kashi kala din ta tsada din kuma a gwada maka in kana da kuɗi kuma ba ayi ne shi ma saboda haka ita ma wadata don kana da ita wannan ba matsala bace ita ma babba abin da aka so da shine kai aikin Allah dai da abin in ka samu shi kenan kawai shine abin da ake bukata to shine nan Allah yake cewa dai a in musu zamu samu yaka wannan ne ya kwaje Allah ka kusura kuma Allah zai sanya maka watan gida babban da yake mai tsada mai daraja na balkar da bisa
بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا
to sai Allah madaukin sarki ya ce bal a'a bale dai su dai waɗannan kafiran kazzabu bis sa'ati sun ƙaryata da tashi alƙiyama ne da kan ga ubangiji madaukin sarki ya tabbatar da cewa akwai tashi alƙiyama wanda kowa zai mutu kuma kowa Allah zai tayar da shi an ga tayar da shi ya sannan kuma sai a sanya shi a a mai sakamako bisa ga duk abin da ya dace da shi ya to shine bal kazzabu bis sa'a sun ƙaryata da tashi alƙiyama sannan sai Allah ce wa atadana kuma hakika mun tanada liman kazzaba bis sa'ati sa'ira mun tana da wuta ga duk wanda ke yana kaita ta shar kiyama dinnan saboda haka sai zama ubangiji madakin sarki watan malamai suna cewa sunan da Allah ce wa ashajana liman kazzaba bis sa'ati sa'ira to kaga wannan ayat ta nuna kina wuta kina har yanzu tana can an riga an gama komai fulan an shirya ta kenan baka yanzu haka tana can tana jiran kafirin Allah ya kiyaye mu kamar yadda ita ma aljanna ta zama tana ita ma shirye baka da wuta da aljanna dukkanin su an riga an yi su an gama komai zaka abin da ya rage da lokaci da kure masu shiga su Allah ya sada mu cikin masu shiga aljanna ah to shine Allah yake cewa haka mhm
idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira
ta to shine sai ubangi mu dake sarki yace idza ra'atuhum min makanin ba'idin ita wannan wuta din da muka tana da musu idan ta hange su kafirai din min makanin ba'idin daga wuri mai nisa in ta hango su to shine Allah ya ce sami'u laha tagayyuzan za su ji wani kaman a ce gurnani haka ga a kaman wai ma'ana saboda fushi ita wuta din ta hasar tana jiran ma a jiwa mata kafi dai shi za su ji tagayyuzan wani gurnani wa zafira sannan da kuma daga murya da sauti misali tana haruruwa ita wuta din ka san yau inda za ka tara abin wuta masu yawa in ka kunna wata ta taso din nan ba za ka cina wani haruwa hakan ga to shine ma'ana to ita wata lokacin za zo isma hakan za ta yi tana kallon kafin da ta hange su tana wani haruruwa tana jiran a ce a tura mata su din Allah ya kiyaye mu to shine a ta ga yuzan wazafirin da kuma watan waye wannan daga sauci tana wannan haruruwa din na nema a jifa waɗannan kafirin naci din to shine nan malamai suke cewa to da an ka ce a izara athum min makanin ba'idin cewa idan ta hange su daga wuri mai nisa wasu malamai sun ce za ta hange su daga wuri mai nisa wacin irin tahiyar da nisan da za ta kai shekara guda daga nan in za ka yi ta sai ka shekara guda kana tafiya misali to tun daga nan da ita wata za ta tsakanin wannan nisa tsakanin za ta hange in wacce na ta ɗaya tana hangen su tun daga nan din kaga kenan ba magana tsine mata kenan ko to Allah ya kiyaye mu a wasu kuma sun ga ce ai ba ma shekara guda ba ce ai kusan shekara 100 zai kai shekara 100 tun akwai ta yadda za ta kai shekara 100 tana hangen su a wannan wurin to sannan a wangiji madauki zirki ya ce izara atkum sai malamai suka ce to yanzu kenan in an ce in ta gane su to kenan wuta tana da idanu kenan ko daga tana da idanu kenan misali tun da an ka ce idan ta gane su to sai malamai suka cewa eh lalle haka ne saboda ya zo a hadisi inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kadzaba alayya duk wanda ya mani ƙarya wata ruwa kuma yana cewa man yaqul alayya ma lam aqul duk wanda ya faɗi abin da ban faɗi ba faleta bawa baina aynai jahannama qa'adan ya je tsakanin idanun wutar jahannama ya nemi masauki a can wajen subhanallahi Allah ya kiyaye mu sai sahabbai sun ce ah ya rasulullahi wahallaha min ainaini shi yanzu wuta tana da idanu habbiu sai manzo Allah ce ah to ba ku ji inda Allah ya ce amma sami'tum amma sami'tum Allah ya qulu idza ra'atu min makanin ba'id ba ku ji Allah ya ce ya ce in ta hange su daga wuri mai nisa ba da kawai ma'ana ai ta wuta tana da idanu kenan wanda za ta hange su wannan haka ibn abi hatim ne ruwaita da ibn jarir cewa watan wai a wannan ya tabbata hadisin cewa manzo Allah sallama watan ya ce tana da idanuwa za ta hange su din sannan ana cewa har yanzu wasu kuma wata ruwaya kuma suna cewa wani waya ne zai fito daga cikin ita wutar jahannama din da idanuwa guda biyu sannan yana da kunnuwa kuma guda biyu yana jin duk abin da ake yi sannan kuma yana da halishi yana magana wutar za ta rika wannan wayan da ya fito da waɗannan sifa zai rika magana yana cewa shi an wakilta shi ne zuwa ga masu tsaurin kai wanda aka fida kenan sannan da dukkan wanda ya bauta ma wani tare da Allah to duka su ne za a haɗa gaba ɗaya to saboda haka shi ne sai ya zama kenan to suna cewa kuma wannan cewa a wannan wutar din za ta ga jama'a to yace tana kallon mutane to yace to wannan shine mazhaba ta ahlus sunna gaba ɗaya kuma a don saboda haka su kuma a wajen mu'tazilawa ne sai suna ganin cewa a ba haka na bane akwai dai hasfi da an kai na hasfin mudafin da aka yi ma'ana ta shine wai izala atzabani yatuha wai ma'ana mai mala'ikun da suke tare da wuta ne aka ne sun ga hango in wuta din amma dai magana ahlus sunna dai shine su ita wuta ce za ta gansu din da kanta wannan shine ubangiji wanda ke sarki yake cewa a idan ta gane su din to abin da za ta yi kenan wazafira
wa
sai Allah madaukin sarki ya ce wai za ulkufi minha idan an ka jewa su daga cikin ita wuta din ya an ka jewa su makanan dayyakan wani wuri wanda yake mai kunci wato shine inda za a kuntata musu saboda ka san ko da irin duniya da za ka gani a gidan yari ya kaga wani yana da kunci misali ba wuri wanda aka yi kota a faɗa shi a bashi kai yanda kake so haka to shi ma haka na a lahira din su ma kafin an ka je aka so ta su ma haka za su wuri wanda yake mai kunci shine bi an yi zayyaka alayhim za a kunta ta gare su sosai da gaske Allah kiyaye mu a muqarrari sannan kuma suna daure shine musaffadi da za a daure su qarqurinat wai ma'ana shine an zo an hada shine jumi adadihim za a tara hannuwan su ila anaqihim har zuwa wayan su fil aglali a cikin maruruwa wanda za a daure su gare shi ma'ana shine wai za a ja hannuwan su a hada har zuwa ga waya sai a daure su a wannan lokacin ne idan aka daure su sannan za a ci gaba da musu azaba to shine sai Allah yake cewa to bayan haka da'au hunalika subura za su rika kiran halaka ya halaka su a can ne a lokacin da su ga wannan musiba din Allah ya kiyaye mu daga wannan mm to sai Allah ya ce musu lata da ulyawma to shikenan sai ubangiji madakin sarki to kaga nan za su rika cewa ya halaka su kaga nan duniya ko gashi ana musu izgili su kai duk sanda za a gaya musu ai in ba su yi imani ba akwai wuta akwai azaba da Allah tana musu kullun isgili suke yi akan wannan to amma sai gashi aka zo aka waye gari watan an sa cikin wuta sai ga su kuma suna raki kuma suna kuruwa wai ya halaka su ya halaka su to shine sai Allah yake ce musu ai la ta da ul yawma suburan wahida to gar ku kira halaka daya a yau ai wa da usuburan kasiran ku kirawo halakoki masu yawa da ai wai ma'ana shine don a tabbatar musu to babu wani abu wanda za a yi wanda zai sassafta masu ana cewa su kansu ma bayan suna kuruwa suna komi ƙarshe sun ga an shiru za su dawo kuma sai su yi tambaya sai su ce kuma sai su yi shawara abin da ya kamata bari su yi shiru yanzu in sun kai shiru ƙila za a ga tausansu ya ga tausayin su sai a haitar da su ba sai su yi shiru din kuma su ji an ce kuma an kice musu komi din kuma su sake haka ne ƙarshe da za su yi kan suna cewa kai sawun alina ajzi ina amsa barna malana min mahisi ko sun yi raki ko sun yi haƙuri za su gano cewa kai ashe dai ba su da wata ba su da wani mahita ba su da wani tsama da su daga azaba Allah ke yabar wannan to duka ne na Allah magana ga kafirai masu bota ma gumaka waɗanda ba su bota ma Allah subhanahu wataala to shine abin da Allah zai musu kenan
قلنا ذلك خير عن جنة الخلد التي وئد المتقون كانت لهم جزاء ومثيلا
to sai Allah madaukin sarki ya ce to yanzu a ka tambaye su ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kul ka ce masu shi yanzu a zalika yanzu wannan musiba da wannan azaba ta same ku khairun shi ita ce tafi zama alkhairi am jannatul khuld ko ko aljanna ta dawama ta har abada allati wa'idal muttaquna wannan dinnan da anka tanadar ma masu tsoron Allah wanda yake kanat lahum ta kasance gare su ita wannan aljanna din a cikin sanin Allah subhanahu wataala jaza'an ita ce matsayin sakamako gare su na aikin da sun ka aikata wa masira kuma ita ce makoma gare su shin wai da wannan azaba da ake magana da aljanna ta dawama ta har abada menene wanda yake mafi dacewa kaga nan aljanna ta dawama da makutan wata ana cewa wai su a ita aljanna din da duk ko kuma a ce kowane irin jin daɗi inda mutum zai samu jin daɗi a ce an tara ma duk kuɗin duniyar nan naka ne misali duk abin da haka gara ma shi za ka yi kai ka mulkin kowa amma yan kawai gari an ka ce akwai kuma ranar da abin zai karewa din duk ba ya koyi wa wannan abu sai a ce in shekara zan zuwa shekara kaza ne don karshe abin zai dawo kuma a waye gari a ce za a tube ka daga duk wannan din araba ka da shi ga to karshe za ka isko kuma sai mutum ya shiga takura sai ya ji ina ma dai a ce ma bai taɓa rikawa haka din ba to sai ya zama don gudun kar irin wannan matsalar gita sai ya zama ita aljanna Allah sana ta amma ta har abada ce dindindin shi yasa wani malami yake cewa shi fa duk da aka cewa za a shiga aljanna don kiran da aka ta yi abin da a cikin dace shi ba ba abin da ya burge shi ciki ba sai da aka cewa khalidi da dan fiha ba da aka cewa za a dawo mahaba da ce shi ya burge shi saboda ya ga duk ni'imar da za a saka in dai za a waye gari wata rana a ce ta kare to ba ba dadi gaskiya eh ba za shi dadi ba to ko yanzu ka wani hagani in mutum ya daya kudi wani lokaci an ka waye gari kuma ya zama talaka ya kai ne shiga kaga za ka ga shiga mawacin hali to Allah ya kiyaye mu to shine Allah yake cewa ka tambaye su shin wannan aljanna din ita ce mafi alkhairi gare su ko ko dai ta na'am لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا
ta to da haka nan malamai sun kace da haka wannan tambayar da Allah ya musu domin tambaya ce an kuma ta zargi amma in ba haka nan ba ai ko can ita wuta ko can an san ba wani alheri a cikin ta ba balle ka san ai mai alheri ne aka cewa yanzu da wannan ganan da wannan ganan wani alheri to da ba ko can ita ba alheri gare ta ba da mata farko ne to da haka amma ana musu ne don zarge su ne ake musu wannan tambaya din to sannan sai Allah ya ce kuma gashi ita aljanna nan lahum fiha ma yasha'una su wanda sun ka shige ta suna da duk abin da suke so a cikin ta kuma khalidina kuma za su dawwama a halin za su dawwama ciki har abada kuma kana ala rabbika wannan magana alƙawari ne wanda yake ya kasance ga ubangijinka wa'adan mas'ula a wasu malaman tafsir suka ce ma'anar shi alƙawari ne wanda yake wajibi Allah ya wajabta maka ne cewa zai ba su aljanna kuma har abada Allah ya da mu ciki wasu kuma sun ce ma'anar shi dai wa'adan mas'ula wai shine wani alƙawari ne wanda yake abin tambaya wanda su in aljanna in za su tambaye ubangiji dan za su ce rabbana wa'atina ma wa'atana ala rusulika eh Allah ka bamu abunda kai mana alƙawari ga manzannin naka na aljanna muna ko kuma ana nufin aw tasaluhu lahumul malaikatu malaiku ne za su roƙan ma su in aljanna wannan suna cewa rabbana wa adkhilhum jannatin jannati adnin allati wa'adtahu to ko dai ya dai ne dai ubangiji tabaraka wa ta'ala tabbatar da cewa ya tanadi ita wannan aljanna ga dukkan masu imani masu aiki na kware to shine Allah ya sa da mu ciki to shine sai Allah ya kicewa yawma nahshuruhum
ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أذللتم عبادي هؤلاء أأنتم أذللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا سبيلا
sai ubangiji maɗaukin sarki ya ce ya ce wa yau ma ka ambata ya rasu lallahi salasalama ranar da na shuruhun za mu tayar da su ana cewa na shuruhun ko kuma ya shuruhun da yadda haka da tarihi ko na shuruhun ko kuma eh yawa yahshuruhum to shine yawma nahshina yawa to shine yawma nahshuruhum yace ka ambata ranan da za mu tayar za mu tayar da su ayan ga ce nahshuruhum din ubangiji tabaraka wa ta'ala yana magana ne cewa za mu tayar da su an ce yawma yahshuruhum kuma ranan da za ya tayar da su shi dai Allah subhanahu wa ta'ala din wa ma ya'budun da su da duk abin da suke bauta madin min dunillahi wanda ba Allah din ba shine ana cewa kamar su annabi Isa alaihi salamu da kuma Uzairu da mala'iku da aljanu da duk an kai ta bauta ma to duka Allah zai tara su gaba daya fa ya kulu sai ya ce musu su wadanga wanda an kai bauta ma din sai ya ce musu yanzu ku a antum adalatum ibadi yanzu ku ne kun ka zo kun ka batar da bayina ma'ana shine awqatumuhum kun ka batar kun ka afkar da suwa fi dalala a cikin bata bi amrikum iyyahum bi ibadatikum shine kun ka umarce su rika bauta muku ku kun ka wannan aiki amhum dallus sabila ko ko su ne sun kaɓace hanya da kansu ku gaya mani wai ana tambaye su waɗanda an ka bauta maɗi Allah ne zai tambaye su a cikin wai ku ne kun kai wannan aiki ko ku dai ku ne ce su bauta muku ko ku ya abin yake to wannan dai kaga ubangiji barakin zaki ana cewa zai masa wannan tambaya ne domin kawo hujja ga su waɗanda sun kai bautar tunda su annabi Isa da sauransu ba su sun ga ce a bauta musu ba shi yasa ran tashar kiyama annabi Isa shi da kai ne zai magana ce ya ubangiji ko alama ni ban ce su bauta mani ba saboda haka falan ma haba sai da cewa falan ma tawa fasani kunta an tarqiba alaihim ai lokacin ubangiji ni da karbi rayuwata ai kai ma ne kake tare da su kai ne ka san me suke yi ni ban ma san suna yi ba karshe dai ubangiji mu dauki sarki kaga wanda kama annabi Isa ya ce mi yasta tunda sun kabota mai sai a mai azaba ko alama dan ba shi ya bada umarni ba sannan haka mala'iku su ma akwai masu bauta mala'iku to su ma mala'iku tunda ba su ne kira mata ne a zo a bauta musu ba su ma dai har yanzu ubangiji madaukin sarki ba zai azabtar da su ba ba zai azabtar da su shi ai me yasa tunda an ka muku wata sai an muku azaba ba ko alama sai dai amma wanda sun kai bauta azaba din sannan haka nan waɗanda sun ka bauta ba uzairu shi ma shi ma Allah bai zai azabtar da uzairu ba saboda waɗanda suka bauta ba sun bauta mashi ba sannan a masu bauta aljanu su kuma in watan ya zama da makocin shi danu aljanu to su kam ba za a yarda da magana su ba duk har su za a ji wasu ta gaba ɗayan su amma in ya zama waɗanda an na ƙwarai ne na kirki ne wanda babu ruwansu da wani harka da shashin shi ne iskanci ɗin su aljanun to in wani ya bauta musu irin wannan ba tare da sun umarce shi ba babu ruwansu da wannan to wannan su ma za su kuɓar su ma amma in kan bisa gabiyan umarnin su ne da sanin su da yadda su ne an ka yi to wannan ba wani abin da ne su ma za Allah zai halakar da su ya sa su wuta ne gaba ɗayan su Allah ya kiyaye mu to shine Allah yake cewa da haka za ya tambaye su waɗanda ne ya tambaye su to me yasa su na ci a bauta musu to ƙashe dai duka dai za su fita kuma su makon za su yi magana su kare kansu na nuna cewa ko alama su ba su da hannu ba su na ci a yi ba da haka da wannan ne muke cewa har yanzu wanda an ka samu wani lokacin baya an ka samu wasu wanda sun ka yi wannan aikin da na banza ko kuma ana cewa aiki wanda yake duk wanda zai wani dama ko ya zama kafiri ya yi da ya fita da musulunci shine wanda suka yi shi suka yi wasu wasu suna bauta ma shehu ne to babu wani babu inda wani littafi yake na wani shehi wanda ya rubuta cewa a bauta mashi babu ya ce shi Allah ne shi a zuwa mai mata baya sai dai a masu ƙarfi amma ana samun waɗanda an miya gusu kuma masu mashi waɗanda shi gabanin ƙarya ne a ce ana bautar shi wani ana masu menene alhali kuma babu wani shi wanda aka mawa da sallah wata raka'a babu yanda kai da kaka cewa ai kai wai sunna kaka bi don haka kar dauki kowa ba dan sunna bane kai kadai ne sunna to yanda kaka sallah bi haka na kowa ya kai yanda kake yin azumin nan na wata guda na Ramadan shi ma haka nan mutum yanda kake yin aikin haji shi ma inda kake kuma duk can duk aka yi din dai yadda kake bayar da zakayin kana dukiya shi ma duka wanda kaka ce wa dan bid'a ba jira yake ba shi ma haka ne yake ba duk abin da haka ne haka ne yake to ina magana wasu bid'a kaga inda irin wannan kan su ne bid'a to in bid'a kenan ne gaba daya sannan kuma banda wannan wata za ga cewa duk abin da mutum zai yi ko menene babu wani wuri inda za ka ganin cewa gashi ya ware raka'a kaza da yake na sallah ayi ganin shehuwa ne kama ita baya kuma ba littafi wanda za ka cewa gashi sun rubuta amma sai dai in kage da ƙarya da kazafi da wanda sun kasaba su irin waɗannan miyagun mutane ta wannan ka suna yi sai ana bauta mashi wani ko ana masu wani abu amma dai ko alama babu kuma ko da an bauta ma wani shehi din suna shi ba shi ya ce mashi ba aikin banza ne bai cuta da shi da komai in ma har wani ya bauta mashi din in ka tabbatar da ga wani ka samu mai bauta ma wani shehi misali to lalle tabbas wanda ya bauta ma wani shehi nan ya ba Allah ya zama shirki fa kuma shehun ma ba ruwa ne da shi ya tun da shi ma shehin ne yana bauta ma Allah tun da wani shehi zaka bauta maka shi yana sallah yana azumi yana komi kaga shi ma yana da Allah yana bauta ma Allah kenan to in ka zo ka bauta mai kaga aikin banza kai shi ba shi ya saka ba kuma ba ruwa ne da kaiya to saboda haka kaga kenan sai zama watan watan su duk wanda zai irin wannan to babu shehi babu ruwa ne da kai in har da gaskiya bauta mace balle dai alhamdulillah ba a san wani wanda yake suna bauta ba shehi ba in dai mutanen kirki ne waɗanda Allah ne babu ba su bauta ba kowa Allah suke bauta ba iyaka dai sun ɗauki wannan shehi matsayin malamin su malami sun ka ɗauke shi wanda ke shine mai nuna musu yadda za su bauta ma Allah shikenan kuma kai ma da kake kai ma kana da naka naka malami ai ko mun ce mana da maulama shehu shehu jani radiyallahu anhu ko ko shehu ibrahim radiyallahu anhu shi kuma yana cewa yana da shehu islam ibn taymiya to shikenan ko ko wanwan kenan ko daga sanar kaga da haka gaba wata matsala bane wannan saboda haka kowa da shehi ne kuma kowa da malamin shi da yake bi wanda yake shine yake nuna masa yadda zai bauta ma Allah to kaga dan ka bi wani shehi wanda yake gashi a matsayin malami to yanzu misali inda ba abin malami to ta ya za a yi da duk sauran abin da an kai can sahabbai sun bi manzo Allah shi a malamin su kaga su babban malami suka samu gaba daya sallallahu alaihi wasallam su a manzo Allah shi a malamin shi kenan sai a ce sahabbai sun bauta manzo Allah duk umarnin da annabi ya ce ku tai ku kaza shi za su yi ba to shi kenan sai a ce sun bauta mashi da kaga ba haka bane sannan an ka dawo sahabbai bayan wucewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma sahabban sai sun ka zama su kuma su an malaman su kuma su aka biya sai sun ka zama tabi'ai suna biye su an ka zo bayan wucewa su sai an ka samu tabi'u tabi'in su kuma suna bega waɗanda sun haka sahabbai din sai zama an ga sai haka an ka samu waɗanda ne sun ka bi sahabbai da sahabbai na wuce an ka dawo ana bin waɗanda sun ka bi sahabban da waɗanda an ka bi sahabbai waɗanda sun ka bi sahabban da sun ka wuce su ma sai an ka dawo ana bin waɗanda sun ka bi waɗanda sun ka bi sahabbai da haka an ka sai har zuwa ƙarshe dai ma'ana sai zama wato su malamai suna matsayin wakilta ne ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa din al ulama'u warasatul anbiya'i dama su gado ne suke na annabawa din to yanzu misali magajin annabi kai yanzu yanka ce ka tai inda annabi yake ka gaishe yanzu baka san inda zaka gani ne ba to da ka dole kaga zaka bi wanda ya san abin da annabi din yayi shine zai koya maka ai in kuka ce kai da kanka zaka so na zaka samu ba zaka baka isa ba to saboda haka kuma sai kinan sai a ce kuma in ka bi kuma kai shirka shikenan ka zama shirki ka bauta ma wannan shehi ba haka abu lamarin yake ba saboda haka dai a wannan ayar da zamu karanta ta gaba tana da bayani mai yawa in mun karanta ta yanzu ba mu da lokacin zan fassara ta sai dai mu kwana anan sai gobe in mun dawo sai mu dora ta da fata inda muka daidai Allah karba mana kurakuran mu kuma Allah ya fi muna Allah fahimta da mu daidai mai bai ikon gyarawa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dukkanin jama'a da suka zo a wannan guri Allah ya san bukatun kowa Allah ya biya musu bukatun alheri baki daya da sauran masu kawo sadaka suna neman addu'a akwai ina cewa ga wani a wannan kuli ne ko ga nan da ciki da da inda wanda aka samu wanda aka aiko da shi ji wata ta ka aiko tana neman addu'a to Allah ya sani Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya karba Allah ya biya mata abin da ke bukata na alkhairi gaba daya masu neman addu'a kan marasa lafiya na gidan asibiti Allah ya ba su lafiya Allah ya yi musu abin da musu rashin lafiya mu kuma Allah ya kara mana lafiya Allah ya kara mana himma da ƙarfi aiki lafiya da dace mai aiki da ita masu neman addu'a kan kasuwancin su da manoman da masu sana'a na hannu da ma'aikata mana gwamnati gaba ɗaya Allah ya ma kowa jagoranci cikin lamarin sa baki ɗaya alƙur'an manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk alkhairin da a cikin wannan wata muna roƙo Allah ya tabbatar mana Allah ya bamu ibadun da muke gabatarwa Allah ya karba muna alƙur'an ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aghda wal khatib lima sabaqa nasir al-haqqi al-haqqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين